أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك أنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة رمضان شكرة تدبو إلى الإليه حدود أربعين دبير شا ترى قوة مارس شكرة تدبو دود عشرين دهدو كما من قنقرزوا قرشن سورة الحق أجيا سيلوك تيمن على الإنسان za mu tashi daga ayata 38 idan mun kammala wannan sura za su kama shi suratul ma'arij wadda ita ma sura ce ta makka kamar wannan da muke cikin ta fala uqsimu bima tubsiru
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala uqsimu bima tubsirun وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون Allah ya ce yana rantsuwa da abin da muke gani la'anan malamai suna ce mata sila wato in babu ta ma maganin za ta ce za ta yi uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abin da kuke gani Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa yadda yake fassara shi ke fala uqsim ba sai na yi rantsuwa ba saboda Allah da ta riga ta shigo ciki tana nuna akwai wani abu na korewa don haka ba sai na yi rantsuwa ba kuma akwai wannan cikin tafsirin wannan aya ko ce ayoyi masu kama da ita cewa al'amarin bai buƙatar rantsuwa abinda zan rantse shi ba ma buƙatar sai an yi rantsuwa a kanta to da haka fala'u kusimu bi ma tufsirun sai malam ya ce ba sai na yi rantsuwa da abinda kuke gani ba wa ma la tubsiruna da abinda ma ba ku gani ibn al-qayyim rahimahullah yace duk cikin qur'ani ba rantsu da tai fadin wannan domin ma tubsirun abu ba ba su da iyaka kullu al-mar'iyat min al-jibal wal ashjar wal ashkhas wal dawab wal an'am wal tuyur wal hasharat wal mabani wal turuq was samawat wa kullu shay'in nubsiru duk abinda muke gani da idonmu yana cikin wannan rantsuwa sai ce wa ma la tubsirun da wanda ma ba ku gani don haka rantsuwa da Allah tana ci ko muna ganin sa rantsuwa da mala'iku tana ci ko muna ganin su rantsuwa da aljannu tana ciki rantsuwa da kasashe da bamu taɓa zuwa ka ga yadda suke rantsuwa da sammai da taurarin da bamu taɓa ganin su ba kaga ashe babu wata rantsuwa da ta yi faɗin wannan to kuma wannan shi ke nuna maka Allah yana dama ya rantsuwa da duk abin da ya kira za ka mun dinnan mun shiga wannan rantsuwar kowa malati saboda me saboda shi Allah yana iya rantsuwa da komai don komai halittar sai amma halitta ba su iya rantsuwa da wani sai shi don su halitta su akai to me yasa Allah yake rantsuwa yace innahu laqawlu rasulin karim shi qur'anin nan da ke gaban ku wanda ake saukarwa ana karanta muku zance ne na manzo mai daraja to ai su mata suka yi maganar sace ko ba haka ba to kuma qur'ani yace maganar sace to me bambanci anan kaga bai ce innahu laqawlu rajulin karim bai ce magana wani mutum mai daraja ba ta ce rasulun wanda aka aiko karimin mai daraja kenan da wanda ya aiko shi saƙon nasa ne amma aiko shi da shi aka yi bai da jiya muke ce mako alƙaunu ƙaunul bari wal matlu kalamul a alƙaunu ƙaunul ƙari wal matlu kalamul bari mai karanta ƙur'ani magana sace a sadda yake karantawa muryar sace amma maganar ta Allah ce don haka laƙaunar rasulun zance ne na wanda aka aiko da zancen kuma a nan annabi muhammad sallallahu alaihi ke nufi amma akwai inda Allah ta'ala ya ce wa innahu laƙaunar innahu laƙaunar rasulun karim sai ce zai kuwatin inda zai arshi makin mutu'in samma amin to jibril ake nufi a kaga a shaida maganar da annabi ya kago ce da can ba za a ce ta jibril ce ba da kuma jibril ne ya kago ce ya kawo annabi da nan kuma za a ce ta annabi ce ba don haka a nan da can dukkan su kona ya kira shi rasul ai mursal wanda aiko shi a kai sau da ka maganar da hakikaninta ta Allah ce shi mai isar da saƙo ne zuwa gare ku kuma sai Allah ta'ala ba shi sifa ta girma yake karim bi daraja ne wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun ba maganar mawaki bace amma imanin ku kadan ne ma'ana quantity na imanin ku bai da yawa ko kuma masu imanin a cikin ku ba su da yawa ko kuma quality na imanin ku bai kai yadda ya kamata shi yasa har kuke jingina maganar gare shi kuna cewa sheka gota wala bi kauli kahin ba maganar boka ce ba qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke wa asuwa tanzilun min rabbil alamin qur'anin nan saukakke ne daga ubangijin talikai kenan dai maganar ta wace ta Allah ce ubangijin talikai akwai hadisi da yazo da isnadi yankakke Imam Ahmad ya rawaito shi a Musnad mujalladi na 1 shafi da 17 Sheikh albani a cikin silsila ba'ifa mujalladi na sha hudu sha biyu da saba'in da hudu ya raunana shi amma kissa ce ko tana da rauni ana iya faɗinta tunda ba hukunci ba ne labari ba kuma ta kuma kai ga annabi ba nan ne muke tsanantawa idan magana za ta je ga annabi to sai an bi dukkan matakai idan ko aka bi su ta inganta to magana annabi ce ko rantsuwa kai magana annabi ce baka kafara sai dina umar ya ce kafin ya musulunta ya zo ka'aba sai ji manzo Allah na karanta alhaqa wa ma adraka mal haqa yace sai kasa kunne ta saurare ta saurare sai a rasa sai ce kai gaskiya su walid sun yi gaskiya da suka ce mutumin na mawaki ne sai aka sai ce wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun sita in haka ne bokan ne dai kenan sace wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru sita to menene kenan sace tanzilun min rabbil alamin sace sace ai haka kam wato imani ya fara shiga zuciyarsa tun ma kafin lokacin musuluntar ne da yawan da suka musulunta da fusko matakai matakai ne akwai lokacin da ake rage musu kaifi shi ma labarin musulunta sai da cewa ya kwara karanta suratul taha gidan kawansa shi ma ba ingantaccen labari bane amma malamai na iya karanta irin wannan saboda me bai shafi wani hukunci na addini labari ne irin da muke tsanantawa in zamu nemo riwaya ga manzon Allah ba mu tsanantawa ga kowa saboda a tarihin dan adam ba taɓa sharuɗan riwaya irin da hadisi ba ba taɓa yi wannan sharuɗan guda bakwai a ce sai sun sama karɓi magana ba taɓa yin su ba أن يكون إسناده متصلا برواية العدل الضابط التام الضبط عن مثله إلى منتهى الإسناد دون أن يكون شاذا ولا معلولا wannan sharuɗa guda bakwai da malaman hadisi suka sa ba a taɓa yin su ga maganar kowa ba sai ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka in hadisi ya cika waɗannan sharuɗa to maganar manzo Allah ce in ka kawo mana shakku a cikin lalata mana addini kake sai kuma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna kuma da ita ne Allah ya tsare addini amma sauran ‘yan bidiya suna jayayya musamman dai mu'tazila da ‘yan shi'a su a kullum su suke lallai sai an sa mana shakku game da hadisi to in kuwa aka sa mana shakku game da hadisi addini ya tashi aiki don addini kafikai biyu gare shi sun tsura fira da fifike guda ƙur'ani da me da malamin ƙur'ani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka karya hadisi ka raunata manzon Allah sallallahu da zaran ko babu saƙon manzo Allah to nawa za mu yi aiki da shi saboda ka faɗa da sunna da ƙoƙarin titsiye malaman hadisi a nuna suna da kurakurai da ɗaɗɗar magana ce ta masu yaƙi da addinin musulunci ƙungiyoyin bid'a ƙungiyoyin ɓata kuma musamman kamar da muka ce mu'tazila da 'yan shi'a kuma da gangan suka yi wannan to duk lokacin da aka ce muna shakku game da hadisan manzon Allah addinin mu baya ita domin addinin manzon Allah Qur'ani ne da me da hadisi sannan ijma'in malamai yana biyo shi saboda wannan al'umma ba ta haduwa akan bata sabani da Dr. Gume yake gani cewa duk al'umma na iya taruwa ta musulmi akan bata wani kafiri scientist ya gano gaskiya ana shirme ne Allah bai taba tozarta al'umma annabi Muhammad zuwa wannan matsayi har abada ko ba zai yi ba ba ma haduwa akan bata al'ummar musulmi ba ta karkata ka cokam ko ba da ijma'i ba zuwa ga abin da bata ne ba haka saboda tsarin Allah ga wannan al'umma saboda khairiyyarta da Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas da yake Dr. Gumi kadan kadan yake fesa gubar da yawa har yanzu ba su yadda da wannan magana ba alhamdulillah ga tanan muna ta tattarawa audios nashi na shekaru daban-daban suna nan kuma in lokaci za mu fitar da su ko yanzu ba muna iya sakin su duk ba wani da koyo ne amma kadan kadan yake fesa gubar to hatta kai mata yi tasiri ta samu mutane da yawa suna jin hadisi bai da matsayi ku gaya mana littafin da tsarkakake in ba ƙur'ani ba ka ce mana manzo Allah ba tsarkakake ne ba to in manzon kake shakku ka fito fili ka faɗi to karantarwar manzo Allah tana nan tsararra kuma duk hadisin da ingantacce ne to abin aiki ne muna bauta ma Allah da shi kuma Allah yana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bushara da ilimin hadisi da malaman hadisi da ci gabansu ya ce tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum za ku ji hadisai kuma za a ji da gare ku waɗanda suka ji da gare ku kuma za a zo a rika ji da gare su to haka aka rika yi aka yi makarantu manya-manya na ilimin hadisi ta yadda duk inda muke taru wannan a irin wannan majalisi da wanda suka fi wannan majalisi malaman hadisi na wancan lokaci suna da majalisan da sun fi su imamu zuhuri misali almajiransu sun fi dubu biyu to kaga in ya ruwaito hadisi guda ɗaya misali alhalalu bayyinu wal haramu bayyinu mutum da za su ruwaito shi da gare shi sama da mutum dubu biyu yana da hanya dubu biyu to waɗannan hanyoyin auren malamai ana kira su hadisi da haka kada iya bibiyar almajiransa duk ka samu riwayarsu ba abin da yasa suke kiran su hadisi saboda wahala suke kafin su same shi ba irin yanzu ba ne ka buɗe littafi kawai ka karanta ko ka buga ma malami tarho daga potiskum ka buga yola wurin sheik abakar muhtar ko ka buga kano wurin dr sani rijiyar lemu ba haka ba ne tashi ake ayyawo neman hadisi hadisi ka ji shi da hanya ingantacciya amma kana son ka samu ta hanya ba wannan ba kai akwai hadisin da kai ka jiyo shi da kanka amma kana so ka ji wani wanda ya ji tare da kai akwai sabon da su yi wani shi sa al-khatib al-baghdadi ya yi littafi musamman sunansa ar-rihla fi talab al-hadith fi talab al-ilm ar-rihla muna da shi a maktabatul sahaba kuma in kai googling kana samun shi gaba ɗaya abin da yayi magana a ciki waɗanda suka yawo na garuruwa wajen neman hadisi fara ɗaya misali abdullahi ibn unais ya ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi tunani lokacin da manzo Allah ya faɗi hadisin nan duk duniya yanzu ba wanda ya rage sai mutum guda yana Misra ya tashi daga Madina ya je Misra ya jiyo hadisin ya faɗi shi da kunnin sa to kaga yanzu hadisin sa hadisi ne wancan na Misra shi ma hadisi ne wurin Jabir ne ya nemo shi ko ina ji wurin Jabir ne Ibn Abbas yayi tafiya don hadisi guda to haka haka malaman hadisi suka rike yi abu isaac al-huwaini ya bibiyi tafiyar shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki wajen nemo hadisin falalan alwala ya je wannan gari a tura shi wannan gari sai da ya samu sama da kilomita dubu hudu wajen neman hadisi fara guda ƙarshe hadisi ya tuke masa ta shahararru da haushab shahararru da haushab ba'i sai ce wallahi لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين إن حديث ne inganta na fi sosar da iyalaina da kuɗina da duk mutane saboda in tsamin wahalar da wajen neman sa amma ƙarshe duk ya tuke hanyoyin masu rauni ne kuma hadisin ya inganta ta wata hanyar da ta kai ga shuba ba yana nan daga hadisi Abdullahi Umar yana nan cikin sahih Muslim ilimin fadi ne da shi to ina laifin shuba in ya kira wannan matsayin hadisi wannan hadisi shaharun na hautar ina laifinsa ya kira shi hadisi da saboda haka za ka iske an ce hadisai dubu amma in ka bibi matanin guda takwas ne amma dubun nan an tattara su ne daga makarantu an sa su categories don haka in za ka yi ta'alifi sai ka zaɓo wani hadisi kake so a ciki ko ko wani kafi yarda da shi ko wani fi inganci yanzu misali irin imamul bukhari shi ya sa sharuɗa mafi zama koli yana da wasu littafin banda sahih yana da khalqu af'alil ibad yana da alqira'atu khalf al-imam yana da al-adab al-mufrad yana da littafai daban-daban na hadisi amma anan cewa ya kawai zan zabo first class cikin hadisi kawai sai ka ce tunda ya zabo wannan saura ya jefa su bola to in ka gama da mafi kolin sai ka zo da masu bi musu da masu bi musu in sihahu suka kare sai a zo ga hisan alhadisul hasan bai kai ga sahihi ba amma karɓaɓɓe ne in aka gama da hisan shi sa kaga misali inda bukhari yake mataki na biyu na muslim yake mataki na ɗaya inda muslim yake mataki na ɗaya nan abu dawuda nan mataki na biyu kai nan abu dawuda yake mataki na ɗaya abin hawa hawa ne daga rijal ne don haka sai aka zo kai mustakhrajat mustakhraj shine yanzu misali imamu malik ya rawaito wadda da hadisai matani 500 da ƙari misali to sai wani malami yazo ya ce to duk wayannan ruwayan da malik yazo da su ni ina da wasu ba su ba wannan wadda ta malik amma in ruwaito dukkan hadisansa ta wasu hanyoyi daban ba na maliku ba ni ma na yana wa hadisan amma matanin duk guda ne to akwai abinda malamai ke kira takhrij fanni ne mai zaman kansa in kai ba ɗalibin ilimin hadisi bane baka sani wannan lokacin da muka fara karatun sahihu muslim a madina wani doktor shebat alhamd dattijo ne mai murwa mai kwarjini ba mu iya tambayarsa wani lokaci saboda tsabar kwarjininsa sannan ga banda cika fuska ga kuma ɗaure fuska akwai ta ɗabi'a da nake yi wa lokaci gare shi na koye ta in mutu ya tambayar da bata gamshe shi ba sai gintsa fuska ya kalle shi ya wani gange da kai haka sai ce haddasa ni fulan sai ci gaba da karatu ya kyale shi wato tambayar yi za akwai nauyin izgili a cikin ta ko wani ko kuma dai irin ya za a ce irin ka kai wannan tambaya sai ya kalle ka da kyau ya yi shiru sannan ya ci gaba da karatunsa to shi mutum sai can su ci wayya kake ga don in ya kawo hadisin muslim sai duk ya kharraja mana shi lokacin mai iya takhrijin sai ce an tariqit takhrij sai wuce ya ci gaba shekara mai zuwa sai muka fara madda sunanta takhrij da ka sai aka kama hannun labu muke shiga yadda ɗan biology ko chemistry ke shiga lab ya koyi yadda ake haɗa magunguna haka muke koyon takhrij to kaga wanda bai iya ba sai ya ɗauka in ana maganar dubban hadisai sai dai ba ga shi ƙwarori ya gani suna nan duk dubun dubata hadisan suna nan amma hanyoyin ake nufi kuma suna nan cikin kundayen hadisi bila adadin in kana so ka je wurin wanda a hujja ilimin hadisi ta Afirka a yau shine Dr. Sani Umar Rija ilimi ina faɗi wannan magana wallahi babu mujamala ko ƙasar Saudiya wallahi an san matsayin Sani Umar wajen ilimin hadisi to in kana so kuma na shiga labararin sati biyu da suka wuce duk da ɓangaren tafsiri na fi damuwa da shi amma na ga ɓangaren hadisan ya samu falal da ba mu samu ba tun da ya fi shekara goma saudiya bayan ni na dawo sannan kuma daman kulawanmu da yinmu mu ba ɗaya ba kenan hadisan suna nan amma mutum ɗin ba su adda yawa ba riwayat ɗin turuk ɗin su adda yawa za ka in kaji an ce hadisi dubu ɗari hadisi dubu saba'in ruwaya dubu saba'in ake nufi ba matadin hadisi dubu saba'in kuma wannan ƙarin ƙarfi ne ga hadisan duk misali mutumin da adda hadisi dubu hudu ya ce na ciro shi daga hanya dubu ɗari kenan ya tace ya tankaɗe ya fidda mafi ƙololuwa kuma ko yanzu in ana so yau in nan yanzu misali a jami'a ga department of hadisi nan za a yi jami'a usman dan fodiyo har mun samu approval daga nuc muna iya ware sayil Bukhari mu raba ma ɗalibai talatin shi kowane mu ce mai muna son waɗannan hadisan na Bukhari ta hanyar da kwata-kwata Buhari bai reto ba ba za ka kowane kawai a keɓe masa hadisai ɗari a ce tafi ka yi takhrijinsu ka zo da su da wasu hanyoyin ba waɗannan na Bukhari ba in an yi haka rauna na Buhari akai ko ƙarfafa Buhari so inda ake samun matsala ga wanda ba ɗalibin ilimin hadisi bane ya jefa kansa shine malamai su yi magana da terminology su kai baka sani misali dara qutni ya zo ya al-ilzamat da at-tatabbu sai zo ya bi bukhari ya ce dan mi karo ta hadisin wannan ya ta kawo magana ya ta kawo magana malamai hadisi su sa abin da yake nufi wai abin da an manufarsa ga wanda ya fi shi dacewa ba hadisi yake suka ba don me ka ɗauko hadisin ta makaranta kaza haka yake nufi ku gane bayanin amma da ta makaranta kaza ka ɗauko shi da yafi kamar yadda hakim ya yi ma bukhari da musulun sai ce ai wannan ruwa yadda kun ce kuna so mafi ƙololuwa to wannan ta fi zama mafi ƙololuwa wannan kuma yana cikin ayyukan da ibnu hajar ya yi ta kare bukhari daga harin da hari na ilimi ba wanda dara kutuni ya kawo marwayensa sai ce e gaskiya ne ta ce ruwayan wannan malami ta fita wannan amma karka manta shi kuma wannan malamin buhari ne yake kula da littafansa haka ya fi kowa sanin ta ina ne hadisan suka fi inganci haka ya kauce ma ya ɗauki wannan saboda wasu dalilai ga su ɗaya biyu uku hudu biyar sabon ilimi ne amma wanda ya kutse a ciki kawai sai zai taɓarna musamman yana dauki da wata guba wadda yake so ya watsa ita ce sa shakku game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma musulmi ku kwantar da hankalinku hadisan manzo Allah tsararru ne kuma ingantattu sanannu ne kuma wadanda ba ingantattun ba wallahi ba su kai ingantattun ba sannan duk hadisin da ba ingantacce ba fi sahihi gunyatun minhu akwai ingantaccen da zai zai mai gurbin sa inna hikima ne inna hukunci ne inna wa'azi ne inna labari ne in dai mai rauni ne to muna da na ƙwarar ingantacce da zai mai gurbinsa ba ka kada wanda ya sa muku shakku game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa wai ita ce aqidan malik duk malikancin da ba wannan ba na bogi ne malik bai sanya kansa hujja akan talikai ba ko da yayi wanda da yawa su dubu sun yi irinsa har sarkin musulmi na wannan lokaci ya ce masa saboda kyawun littafin da naka muna so mu karrara shi mu mai da shi syllabus na karatu a dukkan garuruwa mu tilasta zan shi ake karantawa maliku ya ce a'a sahabbai sun watsu garuruwa sun karantar da ilimi mai yawa ya ce ka bar kowane gari su yi aiki da iliminsu to don girman Allah ya za a yi kace mana wai maliku ya zaɗa da san moɗa ya jefa saura bola mutumin da bakinsa yake cewa a bar mutane da hadisa da suka watsu wurinsu wanda ba cikin littafinsa ba ashe bai ce littafin nasa ɗaya ingantacce ba ko ko nasa ɗaya ake aiki da shi ba su kaga can baya abinda yake cewa maliku ya tattara hadisai dubu kaza ya zaɓi waɗannan ya zuba saura bola zaka da bukhari da muslim da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja da darimi da kowa da kowa ma a bolan maliku ne suka ɗi kaji inda ya fara amfani da kalmar bola maganganun suna na rikodin wana da su a ce don makafin mabiyansa har yanzu wannan maganganun ba su ma yadda maganganun shi bane saboda me saboda da ɗari-ɗari yake jefa su sannan mu kuma an daɗe ana kara ana kwantar ɗana neman yadda ba a fito fili aka bayyana mutane wannan gubacce ke fesawa amma maganganun suna an daɗin wannan zamanin kenan duk abin da ka yi aka yi rikodin yana nan amma in barna ce ka sani ka janye mu yanzu abin da muke fata kenan dr bola ya yadda wa'annan maganganun nasa su ne bola ya yadda ya janye su ya bar musulmi bisa ga tafarkin addinin da manzo Allah ya shimfiɗa wanda shi ne baban sai raya a Najeriya. Sai a zauna lafiya. Walau ta ƙawwala alaina ba a zalaƙawi.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعض الأقاويل دازا أكدر شيوا منظوم يا كركرا من وسئا كلامي بعض الأقاويل وسئا كنانا مغنغنون ba wai a kaddara duk ƙuranin nan manzo ya kago shi ce na Allah ne a'a ya kago na abu kaɗan ya jefa cikin ƙurani wanda sun zuciya shi ne Allah ce la akhadna minhu bil yamin da mun damke shi da dama da mai masa damƙayar wadda ake ma mai laifi Allah ko ya kiyaye shi bai yi ba kuma ba zai yi ba wannan shi ba haushi ke ce ma tauna tsakkuwa to in ne manzo in yi ma Allah ƙarya haka za a yi masa to kai banza banza ba da haka wajibi ne duk wanda an malami mai isar da saƙon Allah ya san yadda zai wato yi ta'amuli da maganar Allah a nan ne alfatuwa da gairi ilmi take da hatsari suna wanda ibn kai mai kira almuwaƙi'ina an rabbil alamin masu signature a madadin Allah masu sa hannu a madadin Allah yanzu ka kawo tambayar ka anan malami hukunci ka zai ce haram ne me nake nufi cewa mai sama ya haramta to idan mai saman ne ya haramta daidai nake in ko ra'ayina ne fa ka ga yin Allah kariya to babu wani abin da Allah ta'ala ya tsananta mamayinsa kamar yi wa Allah kariya yasa shekul islam ya ce in ka kalli ayat suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش عرف ko أعرفك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يتي يا فاراني دك كسسيدي يقولوا الله قل إنما حرم ربي الفواحش فاحشة أخص من الإثم ما ظهر منها وما بطن تيجي والإثم a'am da fahisha da abin da ba fahisha duk sun shigo cikin isi zaka yafi girma wal baghy bi ghayri al haqq ta'addanci ba bisa haƙi ba wa an tushriku billahi shirka tana gaba da ta'addanci sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam yi ma Allah kai yana gaba da shirka babban hatsari zaka dole sai malamai sun iya bakin su musamman game da fata ba kowa zai nada ka sa mufti ba ka ba da fata a duk da kaga dama babu laifi in kana da ƙwarewa a wani fanni ka ba da fatawa a wannan fannin kuma iya abin da ka sani don a kowane fanni ko ka kai farfesa a cikinsa to wani lungu ne ka sani ba duka ba yanzu misali farfesan fiƙihu za ka iya bi sai ka tarar da shi gaba ɗaya a jinin haila ya yi takhasus har ya ƙare inda za ka shiga da shi ilimin gado zero su sai ana samu ko kuma ka iske gabaki ɗaya shi fiƙihu zakka ne kawai ya koya don haka a matsalar sahau ta sallah ma sai ya rikici kuma farfesa ne a wannan bangaren to ko a kimiyya fa haka ne da za ka iske wani likita an ce farfesa ne amma ƙila kan cuta ƙwara guda ya ta karatu har ya kai farfesa shi sa malamai ke ce ilimi teku ne ko ya fi ƙasa yawa wani ɗan uwanmu ya ji mai wa'azi a birnin kabi yana wazi ce ilmi ya fi ƙasa ya ce gafar samala ina da fatawa ya ce ka taɓa zuwa ɗakin gari ya ce to ci gaba da surutunka wato da ya ji ɗakin gari da ya ga yawan ƙasa da bai ce ilmi ya fi ƙasa yawa so yi ma Allah ƙarya duk cikin fitinar duniya ba ka masa yasa Allah ta'ala ke cewa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda daban suke masu yi Allah kariya a lahira fuskukin su zasu yi baki kirin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili da da manzon mu ya kirkiri wasu yan maganganu ya ya wato ya ya lika mana la akhadna minhum bil yamin da mun masa riqon dama summa laqatana minhu watin da mun yanki jijiyar zuciyarsa wadda ke kai masa jini ma'ana da muyi masa kumus guda Allah baya hakurin ayi ta'addanci irin wannan fama minkum min ahadin an hajizi inda an yi haka kuwa cikin ku ba a samu wani wanda zai kare shi daga halaka Allah kuma ya kare shi da kansa wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa innahu latazkiratun lil muttaqin وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
وإنا لنعلم وإنه لتذكرة للمتقين حقيقة شي قرآني وأزيني كما سطور الله قال يا جماعة دورة لكوكا زو تفسيري حكا أنكرن تآية بيوكو باكو جن كون كارة سطور الله باكو جن كون كارة وأزي باكو جن كون كارة وايوا القرآن يحقي ذاك ko zaunawa kai ka buɗe shafi guda ka kwashi awa guda kana kai da komo a cikinsa a wannan shafin to labuda zai ƙara da kai da wa'azi ko zai ƙara maka sanin Allah zai ƙara maka tsoron Allah wa inna lana alamu anna minkum mukazzibi ma haqiqa mu mun sa aka masu ayyatawa ce wa innahu la hasratun alal kafirin ma haqiqa qur'anin nan zai zama wato abinda na sani ne ga kafirai wa innahu la haqqul yaqin shi qur'ani makura ilimi ne shine haqqul yaqin akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin mun sha bayanin wannan ko na ta ba ku ni misali game da ilmul yaqin da ainul yaqin da haqqul yaqin ba zai tuno mana shi a nan wannan masallaci hmm ilmul yaqin duk kun manta na ba da misali da makka da ka'aba yanzu nan wani ne bai sa akwai ka'aba ba duk mun sa akwai ta ko ilmul yaqini ne fa ainul yaqini fa abiya maka makka kazo sai ka hange ta ainul yaqini kenan haqqul yaqini kaje ka runguma karewa ilimi yannan ka sake shakku game da ita to sai qur'ani Allah ya bashi wannan mataki na karshe to innahu la haqqul yaqin shine gaskiya ta karshe wanda bai kamata yanzu akwai kukanto gare shi ba kaka fasabbih bismi rabbikal azim ya manzo ya mai sauraron karatu ya mai karantawa ka tsarkake ubangijinka kai tsarkake ubangijinka da sunansa mai girma wannan shi da ƙarshen wannan sura wadda kamar da muka faɗi ta mai da hankali ƙwarai da gaske game da wato alƙiyama kuma sunanta ma suna alƙiyama ne alhaƙa sannan kuma ta yi maganan busa ƙaho da tashin mutane daga cikin kaburbura ta yi maganan ba da takardu da masu karɓa da dama mu kenan in Allah ya so da masu karɓa daga hagu da hagu Allah ya kiyaye sannan ta faɗi idan 'yan wuta sun shiga wuta me za su damu a kansa shine cewa ba su yi imani ba ba su ciyar da talaka ba sannan Allah ya faɗi cewa babu wanda ke iya ceton wani a wannan rana sai wanda Allah ya ga dama a yi masa ceto kuma ya ba da izinin a yi masa ga wannan gaba ta ƙarshe kuma mun je da Allah maɗaukin sarki ya riƙe rantsuwa mafi faɗi wadda ba a taɓa irin ta ba cikin alƙur'ani akan tabbatar da gaskiyar manzon Allah da saƙon da ya zo da shi kuma ce inda ƙarya ce da Allah ba zai kyale shi ba za mu shiga sabon sura ce suratul ma'arif wadda ita ma sura ce makiyya bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بأذاب واقع wannan sura an ba ta suna suratul ma'arij saboda ya zo a cikin ayata ta uku min Allahi bil ma'arij al-ma'arij su ne matakalai matattaka wadda ake zuwa sama matakan da kake hawa lokacin da za ka hau gidan sama sunansu ma'arij al'uruj shi ne hawa sama lokacin da jirgi yake tashi uruji ne yake manzo Allah sarsu da yake sama meye mi'raji mi'raji ne to wannan sura ita ma makkiya ce tana da ayoyi 49 ko hmm da nawa da takwas ko da biyu sala sa'ilu 44 kaji gangaram Allah ya ƙara albarka. To haka ita ma za mu gade har yau ƙwanƙwasar zukatan katire take masu musun saƙon manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim, sa'ala sa'ilun bi azabin waƙi. Mai tambaya ya yi tambaya ya ce shi ina azaban nan da za ta auku. Sa'ala sa'ilun saka ce bi azabin. kai mai akwati dai ka ji akwatin nan kaje shi sa'ala sa'ilun sai ka ce bi azabin an saba don uslubi sa'altu bi kaza ba saba da haka kada ta sa'altu kaza ko sa'altu an kaza kamar da lace an ma yatasa'alu ayatasa'aluna an maza zamanin sai ka ce sa'ala sa'ilun bi azabin saboda me saboda su'al anan an dunkula masa ma'anan addu'a ko da ada'in bi azabin sun yi addu'ar ina azabar ta zo kul in kana bin nan in kana hada Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi azabin alim ya Allah wannan abin da Muhammadu ya zo da shi in gaskiya ne me ya kamata su ce hasira da muka ba mu yi muka ce Allah ka saukan mu da azaba kaga addu'a ce suke ko kuma su'al din su'al ne amma akwai ma'anar isti'jal gaggawa to da Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi don haka sa'ala sa'ilun bi azabin yayi tambaya na ta gaggawa shi yaushe ne azabar da kace za a yi mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin sun saba da wannan سأل سائل بعذاب واقع للكافرين sun yi tambayar azaba wadda za ta faru ga kafirai laisa lahu dafi'un ba mai tunkuɗe shi azaban ne in ta zo ba mai kore ta kaga azaba mu ga Hausa mace ce muannas amma ga larabci namiji ce zaka saka ce laisa lahu ba ce laisa laha ba ko amma mun zo mu fasara sai ce ba ta da don baka ce azaban nan ba shida in kai ka kai gwaranci للكافرين ليس له دافع من الله عذاب الذات تزوني daga wurin Allah zil ma'arij mai matakalai wannan tana cikin ayoyin ululullah wanda ibnu al-qayyim yace sun fi dubu a cikin alqur'ani amma sai mai kwantar da hankalinsa yake gane su wasu kan afili suke amma nan ce ma Allah zil ma'arij mai matakalai to yana ina kenan yana sama sai an tattaka a jaurinsa bil ma'arif kuma don ka tabbata uruj din na tafiya sama yake nufi sai ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da jagoransu shine jibril ruh ilaihi zuwa wurinsa suke tafiya ta'aruju suna tattakalawa suna tashi sama su je wurinsa kamar yadda duk inda Allah ce ya saukar da kaza hujja ce ta cewa daga sama ya saukar haka inda ce an tattakala ilaihi yas'adul kalibu at-tayyib magana kware wurin sa take tafiya nan ma ar-ruh din nan ma ar-ruh din wasu malamai kaman Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah sun ce ar-ruh ana nufin rayuka idan aka cire rayuwar mumini za a je da ita sama ta ɗaya a nemi izini wane ne a ce wane ne sai mun ji rayuwar tana ƙamshi mutumin kirki ne addu'o'insa sukan biyo ta nan karatunsa yana biyowa ta nan sallolinsa suna biyowa ta nan a buɗe su wuce da shi sama ta biyu har sai ya je gaban Allah ya yi sujuda idan kan garare ne tun sama ta farko a ce wannan yana ɗoyi ba zai wuce nan ba ko koma da shi ƙasa sai a koma da shi a bizne na ƙasa shi amma ruhin mumini sai ya ta wurin Allah haka Allah ta rike ta'aruju almala'ikatu warruhu ilaihi zuwa wurin Allah ne suke tashi sai ce fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana ana akwai fassara ne fi yawmin mala'iku suna zuwa wurin Allah a yini daya saboda saurin da ya basu su suna tafiya ne fiye da ƙarfin tafiya iska fiye da ƙarfin tafiya haske don haka suna tafiya yi ne ɗaya wurin Allah kamar yadda manzo Allah sarsa ke cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin da kuma ɗaya hadisin wanda malaman na hauke yawan kawo ya ta'aqabu da fikum ga malamin larabci gemin farfesan larabci ne nan gaba kaɗan insha Allah يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أنا تنجن أيكي سكان ملائكون داري da mala'ikun safe don haka yadda ka san ma'aikata suna canjin aiki yanzu akwai mala'ikun da ke tare da mu la'asar muka yi da su suna nan har asuba muna shirin asuba za su tafi masu yi ne tare da mu su taho kowane sai koma sai Allah ya kuka bar bayan su ce wallahi mun isko su suna sallah mun baro su suna sallah to wannan tafiyar da suke yi sai Allah ya ce kana miqdaru 50000 sana tafiya ce da ya kamata a dauki shekara 50 ana yi amma saboda girman Allah ya sauke musu ita kyafta da bismillah sai su je su dawo su tayi wasu koma dawo wannan fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu wasu malamai suka ce ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilai fi yawmin kana miqdaru 50000 sana yawmal qiyamah saboda Allah ta yace inna man inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun akwai wani wata banda wanda yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana alf sanatin mimma ta'udun don haka kenan yinnai a wurin Allah iri-iri akwai yawon bi alf wa yawon bi hamsin alf ويوم الله أعلم بمقداره to da duk yadda ka ji malamin tafsiri ya fassara ka kace yankuri wayannan ma'anonin duka malamai sun faɗe su don haka ya kai manzo fasbir ayi hakuri ya manzo sabrun jamilan hakuri mai kyau menene hakuri mai kyau hakurin da babu raki a cikinsa babu yawan kai ƙara hakurin mai neman lada shine sabran jamilan kamar da annabi yaqub yake cewa fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu lokacin da aka raba shi da Yusuf aka ce kura ta cinye shi aka kawo riga ya riba idon sa biyu ya ga gajiri ga riga amma bai ga inda bakin kura yake yace ta amma da wannan kura tana da dabara wato sai da ta cire rigar sa da ta cinye shi sai suka yi tsuru tsuru wannan kallo wannan wannan kallo aka ce makaryaci mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi ciki ga AC na bukunsa za ka gaina gumi babu gaskiya lokacin da suka sake dawowa suka ce inna bi naka saraka wa ma shahidna illa bi ma'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizi was'al al qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun ala bal sawalat lakum anfusukum amra وانت كره يكون كثير فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو السميع العليم هناك الصبر الجميل شيء إن كان يقولي كذلك كذا forgive and forget what does it say I forgive but I cannot forget tunan matsala take forgive and forget ka zama mai haƙuri haƙurin da akwai yafiya tattare da shi haƙurin da baya da jini ne haƙurin da babu tashin tashira to shine haƙuri mai kyau Allah ce innahum yarawnahu ba'ida wannan ranar da ake faɗi suna ganin ta da nisa wa narahu qariba in kusa muke ganin ta يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما نعم
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض ومن جميعاً.
في الأرض جميعا ثم ينجيه يوم تكون السماء كالمهل رانا القيامة رانا تي دا سمكي كسن تيوا كمان الككدر ما وتكون الجبال كالعهن دوا قصكما كما أودوا ودعك نكي ولا يسأل حميم حميما babban aboki baya tambayar ina babban abokinsa kuma ba wai nesa ake da juna ba yubassaru lahu ana gwada musu junansu yana ganin sa amma bai da lokacin da zai ce wane ina labari kai alkiyama akwai aiki Allah ka agaje mu da wannan sai Allah ka sa mu wuce shi kamar walkiya Allah ta'ala ce yawaddul mujrimu kan gararren mutum yana buri yana fatar lauyafta dimin azabi yaumi idin ina ma za a ba shi damar ya fanshi kansa daga azabar ran nan bibani a ce ba a ɗauki ɗaya hatso masu cikin azaba shi a bar shi in an ce ba su isa ba wa sahibati a kawo matarsa duk a baya ya fanshe su in ba ta isa ba wa akhihi a haɗa da ɗan uwansa in an ce duk ba su yi wa fasilatihi da duk dangin bani gidansu Allah ce tuwe wanda anan duniya suke kare shi suke taimakonsa suke tare da shi in ya ciyo suke jinyarsa suke zuwa duba shi in zai yi aure suke taruwa su yi biki in an masa mutuwa suke zuwa su masa jaje in yana neman rance gare su yake nema in zai aiki suke kama masa amma a ranar ya yadda duk a jefa su ta in shi zai tsira saboda bala'in da ya gani ba wanda ake iya kiyasta ne ya Allah kai mana kariya kai bai isa ba Allah ce wa man fil ardi jami'an ya yadda duk a jefa duk wanda a cikin ƙasa duk duniya a jefa su wuta sun mai ji sannan sai ya tsira da shi kai bala'i ya kai bala'i inda duka ga mutum matar sama ƴaƴansa to duk duniya ma yana iya bayar da ita wanda duk iya sadaukar da matarsa da ƴansa to zai iya sadaukar da kowa da kowa kalla innaha ladha كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
كلا إنها لظى كلا آه كبردو ونبتو إنها لظى wuta ce mai kuna wadda take lasar goshi nazza'atan lishawa mai cire gabai musamman fata banda Allah ta'ala ce innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra lizuqul azab wanda suka kafirce ma ayyun mu zamu kore da su da wuta duk lokacin da fatansu suka nuna sai mu kware su mu saya musu ba su sabbi mu kuma azabta su wata baturiya ta ce wallahi ta daɗe tana mamakin ya Allah zai maɗa adam irin wannan azaba saboda mi ta ce sai da ta ga abin da isra'ilawa suke makin falasɗin sannan ta ce wallahi Allah ya san abin da ya dace don haka ɗaya za a yi musu a yi maganinsu kadiba ƙananan yara a ruguza gidaje a kansu ba su yi laifin komai ba sannan ƙananan yara suna neman ruwa agaji a ce ba a ba su sannan a yunwatar da su hana shigar da abinci idan tireloli na abinci suka zo a jefa musu ba halaka su da su da direbobinsu da ma'aikatansu ma'aikatan agaji nawa kashe falastin daga wata uku nan zuwa yau to wani rashin imanin sai bai yahudi to amma fa ba su kaɗai ne yahudawan zuciya suna nan a cikin kiristoci suna nan a cikin musulmi a najeriya wani bala'in da mutum ke in ba irin azabar ba kai ka san komai an kai mishi ya gama faruwar kawai na zalunci yanzu ka je gidajen yare akwai ɗimbin mutane dubun dubata waɗanda ba su yi laifin tsaye ba su yi nazarin wani ya shekara bakwai wani sha bakwai wani talatin ko yi ne uku ka raba mutum da gidansa da iyalinsa da yancinsa da yawonsa ka tsugunar da shi a gidan yari ba bisa dalili ba wani ne laifi ne ka ɗauka ka tozarta gidansa ka lalata tarbiyyar matarsa ka tozarta iyalansa ‘ya'yansa ka halaka su to dubi rashin iman da kirdafa suke yi saboda Allah da bandits ba zuwa su kona gari su kona abinci su kashe na kashe ba bisa laifin komai ba a kama mata a je a yi fasikanci da su da safe a sako su wata baya ce ya daura mata aure da kansa ko ya bata sadaki naira ɗari ne magana irin ta wulakanci kun baka da abin da zaka dace saboda ya rika makami duk nan bala'in yake lokacin da libya ta watse 'yan Najeriya da ba su san cewa bala'in kan bai yi ba. Yanzu halin da muke cikin rashin kwanciyar hankali, wasu sassan na Libya ba su da shi. Amma makamansu ne suka iso nan. Yushe sa duk inda ka ji bala'i a duniya roƙi Allah ya kare. Saboda baka san ta inda zai shafe ka ba. Lokacin da Rasha ta shiga Ukraine, duniya ba ta ɗauka cewa abin zai shafe mu ba. Shi ne asalin tashin gas. Ga shi na yau a Najeriya sai da ya doshi naira dubu biyu lita fara ɗaya sannan yanzu ya ɗan soko dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin haka yake jiya ban sani ba yau to sai Allah ya nemi na ƙyaci da wuta ya ce na za a talli shawa tana cire fata kuma in ta cire sai a halitta wata wannan wata kimiyya ce da daga baya malamai suke gano ta cewa ashe raɗaɗi ciwo da muke ji fata ita ce umul haba'isinsa inda za a ɗaiɗaya fatan mutum ko allura aka masa ba za ta dame shi da yawa fata ita ke jin ciwo to da haka ubangiji da ya san makarin wannan sai ce to da fatar ta ƙone ya ba da umarnin a halitta wata ita ma in ta ƙone a halitta wata don haka a awa guda sau dubu saba'in ake canza makafiri fata da walai za a ci gaba har abada babu kyakkyawa haka ba wanda iya zaba irin ubangiji wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah ne tsoratar da ku kansa don ya fi kowa cancanta a ji tsoronsa tad'u man adbara wa tawalla Allah yake wuta tana kiran wanda ya bada bai ya tafi wato ya bada baya ya bar gaskiya ko kuma in aka gargado su zuwa wuta za a kai su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara ana gargada duk wanda ya juya wuta za ta tura wani halshin sa ta bankado shi ya dawo tad'u man adbara wa tawalla amma dai fassara ta farko ta fi daidai ta tad'u man adbara ay anil qur'an man adbara anil rasul man adbara anid din al haqq wanda ya bar qur'ani ya bar da'awa ta gaskiya wa tawalla ya bada baya wa jama'a fa'a'a ya tattara ya taskace shi kadai bai bada zakka bai sadaka bai kyautatawa kiransa ake yi kiransa jahannama take Allah ka kare mu har maza mai ƙara ayoyin nan duk suna da alaƙa da juna innal insana khuliqa halu'an suna da yawa sai dai mu hakura mu kwana nan ko to Allah ka sa abinda muka karanta zan mai amfani a gare mu ka sa ya zama hujja ranar alkiyama Allah duk abinda zai inganta mana imani ya inganta mana ilimi da Qur'ani ya ganar da mu matsayin sunnan manzon Allah ya yi aiki da shi ubangiji ka taimake mu ga wannan Allah duk abin da zai raba mu da su kai nesa da nesa da mu da shi ya rabbal alamin Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah kwantar da hankalin mu a kasan nan Allah ka yawaita mana arziki Allah mun gode ma da ni'imar da ta sauka kwanukan nan a birnin shehu Allah ka yawaita ni'ima ga duk inda musulmi suke Allah ka kawo mana da fitina ka kawo mana da tashin hankali ka kawo mana da annoba marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mata masu ciki Allah ka saukar da su lafiya mata masu neman aure Allah ka ba su ka ba su nagari mazaje masu neman mata Allah ka hada su da nake mata masu ciki Allah ka saukar da su lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su masu neman arziki masu fatauci masu kasuwanci masu kwadago Allah ka hore ba kowa halas Allah ka hore ba kowa halas Allah ka yawaita mana halas ka nisantar da mu daga haram ya rabbal alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين